بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren ashirin da biyu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar al'imam al-hafiz abu abdullah Muhammad Shamsuddin Zahabi Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun shiga al-kabiratu salisa babban laifi na uku daga cikin ainihin jeren giyar manya-manyan laifuffuka as-sihr malam yace sihiri yin asiri tsafi bori da bokanci da duba mun tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya wanda kamar yadda malamin da ya ta haƙiƙi da ta'aliki akan wannan littafi malam mashhur ya saba yakan ainihin wato ɗibo wasu matsaloli masu matuƙar muhimmanci sai ya ainihin ƙara sharhi akan abin da mai littafin ya rubuta karatun da ya gabata bayan da muka ji hukunce-hukuncen da ainihin shari'ar musulunci ta aje ga duk wanda aka kama shi yana yin aikin sihiri ko tsafi ko tsubbu ko duba a cikin ta'aliki malam ya fara kawo mana wata doguwar magana da ya samo ta daga babban malami al'allamatu jamaluddin al-qasimi haka a saurara da kyau zan karanto mana waɗannan bayanai insha Allah malam yace qala al-qasimi fi qamus as-sana'at ash-shamiyya malam qasimi ya fadi a cikin littafin shi mai suna qamus wato littafin da ke bayanin irin sana'o'i na mutanen ƙasar sham tun daga shafi na ainihin wato 231 wa ma ba'ada har zuwa shafukan da suka biyo baya inda raƙi da ya zo sana'ar ruƙuya me yin ruƙuya sai ya ce wal muhtarifuna bi hadhihi al-hirfa fi ghayatin min al-kasara waɗanda suke sana'a irin ta wannan ruƙuya sun kai matuƙa wajen yawa wa ba'dhum aktharu rawajan min ba'd wasu sun fi wasu kwarjini ya'ti ilayhim an-nisa mata ne suke zuwa gare su wahum aksaru zaba'inihim mata su ne mafi yawancin kwastomomin su wato mata su ne mafi yawancin waɗanda ke zuwa wurin su humul busata'u min rijal sun fi ainihin wato saukin samuwa sun fi saukin kamuwa ta wannan fagen fiye da ainihin maza wa yashkuna ilaihim maradan sukan kai musu koke-koke na rashin lafiya asura bur'uhu rashin lafiyar da ta gagara daga waraka an waswasan ko kuma ainihin cewa suna fama da ciwon waswasi au ahlaman mukhifa ko suna fama da mafarkai masu tsoratarwa au sarqati darahim ko kuma an sace musu kudi au huli ko kuma an sace musu kayan ado au dabba ko an sace musu dabba au nikayati aduwin ko kuma su kawo kokan cewa wani makiyi ya kuntata musu yana cutar da su audurra ko kuma kokan wata kishiya wa yatlubuna minhum hujuba sai su rinka neman cewa waɗannan masu ruƙuya su ba su kariya ko lawa ko wani tsari fa inda zalika yaqra'u ar-raqi 'ala al-marqi to anan ne shine yin ruƙuyar sai ya tashi sayyewa wanda ake wa ruƙuyar karatu wa yansu alaihi ya rinka tofa mushi wa ya'iduhu bi tamimatin yu'alliquha ya mishi alƙawarin zai bashi lawa wadda zai rataya aw waraqa kazalika ko kuma wata takabba wadda dai zai ji ainihin a dinka mishi ita rin karatayawa walakin sai dai kuma ba'da an yashtarita alaihi min ad-dirahim miqdaran wannan laya da wannan ruqya da waɗannan magungunan tsari ba zai bashi su ba sai bayan ya sharɗanta mishi wasu ainihin kuɗi waɗanda zai yanka mishi wa min al-bukhurat sannan sai ya sharɗanta mishi wasu nau'uka na turaruka wa min adwatul hijab da kuma wasu kaya waɗanda da su ne za a hada layin tsari din ma sha'a hawahu gurgudan yadda zuciyar shi ta so wa qillatu dinihi da kuma gurgudan yadda karancin addinin shi wa taqwahu da kuma gurgudan yadda karancin tsoron Allah shi yake wa akluhu amwalun nas bil batil da kuma gurgudan yadda yake iya cin dukiyar mutane da banna allazi ma anzalallahu bihi min sultan wanda yake Allah bai saukar da wata hujja akan haka kun ji wannan shine bayani ina son tukuna mu danyi wani tsokaci kadan wannan maganar da al-allamatu Jamaluddin al-Qasimi yake magana fa ta wuce shekara 100 domin Jamaluddin al-Qasimi ya rasu 1902 1902 ya rasu yau shekarar shi nawa kenan da rasuwa yanzu muna 2012 ɗari da goma da rasuwa to ko ba shekarar da ya rasu wannan magana kaji wannan magana da ake karanta yanzu ta kai shekara ɗari da goma ina kuma a ce wannan magana ce da ta yiwuwa rubuta ta da daɗewa a rayuwar shi kafin ya rasu to kuma ku dubi waɗannan maganganun da ya faɗi har zuwa yanzu dinnan babu abin da ya sauya sai dai ƙara rurucewa al'amarin yayi mana yace kasura fi hadhihi al-hirfa ad-dajjalun dajjalai makaryata sun yawa a cikin wannan sana'a wal mutakahhinuna da waɗanda suke ɗan acaba ne na bokanci wato bokanci ma ba su iya ba ba wai alkohan ko alkahana ba al-mutakahhinun waɗanda suke da'awar sun iya duba waljahala da kuma jahilai kasratun ajiba yawan nasu yana da ban mamaki nisa'an wa rijalan mata da maza mata da maza ne zaka samu masu irin wannan ayyuka na bada magani walam yazalu mi'tiqadu fihim qawiyya sannan kudurce cewa suna iya bada magani suna iya tasiri to wannan ainihin kudurcewar bai gushe ba yana da karfi a zukatan mutane ragaman an akhadha al-kawn bit-tanbih wa tarakk al-afkar tare da cewa duniyar yau tana ainihin cewa ta faɗaka kanta ya waye kuma tunani ya ci gaba ko kun fahimta tare da zaka samu mutane yau suna da'awar cewa sun ci gaba kansu ya waye sun yi karatun zamani amma duk da haka zaka ga cewa har yau irin waɗannan 'yan tsubbu da 'yan bori da waɗannan masu bada magunguna har yau suna da kwarjini abinda babban malami malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah gafarta mishi ya faɗi a cikin wannan littafi nashi kenan at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu yace tsarki ya tabbata ga Allah duk da irin yadda ake cewa a wannan zamani an samu ilimin zamani kai ya waye an yi ilimin boko yace amma kuma harkar tsubbu da duba da bokanci to ta samu kwarjini da karbuwa karbuwar da ko zamanin da bata samu karbuwa ba haka abin yake ma abin da galibi ke daurewa wasu kai shine waɗanda ake ganin suna tsubbu a yanzu ba a ganin su da siffofi irin na 'yan tsubbu na da yo ai shi tsubbu ana iya juya shi ya zama kowane irin salo da gwargwadon yadda mutane suka samu kansu kaga dai za a iya baza ƙasa za a iya amfani da alƙalami da takarda za a iya amfani da alƙalami da biro za a iya amfani da kwamfuta za a iya amfani da handset ba wani abu bane lissafi ne kawai da bin wasu haruffa da wasu ƙididdiga don haka technology ne kawai za a iya transferring ɗin shi daga inda yake a da zuwa yadda zai zama a yanzu kamar yadda duk wani abu da ka sani a yanzu ake yi a baɗin ma ana yi amma ta wata tsohuwar fasaha to yanzu an zamanantar da abun ne a daidai lokacin ba in aka ce maka ɗan tsubbu kana sa rai ka je ka same shi da baƙaƙen alluna da makamantansu yanzu za ka je ka same shi ne ya gyara ainihin falo ya kafa darƙeƙen ofis ya sanya ainihin iya condition ya zuba kujeru ya sa kwamfutoci a daidai lokacin da kake sa rai ka gan shi yana ainihin rubutu da tawada ko wani abu za ka ga yanzu duk abin da zai bayar zai yi printing ne zai aika wa printer ne kawai ke printing ma wanda yake so ya bashi idan lawa ce za a ba a stapling ɗinta ne da irin tsari na zamani so kai sai ka ɗauka cewa to ai waɗannan ba 'yan tsubbu ba ne dukansu 'yan tsubbu ne ina fata an gane mana yake cewa ragaman an akhadha al-kawn bit-tanabbuh tare da cewa duniya a yau tana cewa ta karbi fadaka ta fadaka ta ci gaba wa tarakil afkar tunanin mutane kuma ya samu ainihin wato haɓaka abin mamaki a yau idan dai har malanta zaka yi ta sunna a garuruka irin su Abuja to zaka wahala sai dai in tsubbu za ka yi to nan ne za a baka darkeken hotel za a baka masauki na kasaita amma ka ce wai zaka zauna zaka rinka karantar da su tafsiri ko zaka karantar da ƴaƴansu to iyakacin makomarka shine ka samu gida a daidai ka zauna iyakacin makomarka ka samu gida a can wani ƙauye daga ƙauyukan Abuja in an mutunta ka shine za a kaka a jefar da kai a boys quarters amma waɗanda suke tsafi manya-manyan 'yan tsafi za ga ana aje su ne a Sheraton da Hilton manya-manyan hotels bayan lokaci sai kaga an gina musu nabga-nabgan gidaje ina fata an gane don haka sai ku lura yan boko da yan siyasa da waɗannan waɗanda za ka ji sun ce sun je america sun je ingila sun je ina kansu ya waye waɗannan nabga-nabgan mata da kake gani matan manyan shugabanni da ministoci da sauransu su ne ba ka ga suna ainihin rawaji suna ainihin zuwa suna ainihin halarta wuraren waɗannan mutane malam ce walakin la ajaba sai dai kuma babu mamaki duk da ana cewa wai an waye kai ya waye amma kuma sai ka ga mutane suna irin waɗannan zuwa wuraren bokaye fa hal yakhdul kawn min al hamqa duniya za ta taba zama ne babu wawaye an gane wal agrar da waɗanda suke rudaddu wal mughaffilin da waɗanda suke gafalallu duniya ba za ta taba zama babu waɗannan ba ni kuma ƙari abin da nake cewa shine wayewar kan da suke cewa sun yi saboda babu Allah a ciki duk ɗimbin ilimin da za ka yi tun daga diploma har first degree har masters har phd har ka zama emeritus professor kowane ne a cikin kowane fage idan ba ilimi ne na addini ba ba za ka fahimci haƙiƙanin addinin musulunci ba ƙari ma akan haka cewa nake idan dai wannan salon za ka ɗauka wajen karatu to ko da na addinin musulunci ne sai dai in Allah madaukakin sarki ya azurta ka da fahimta addini dana za ka iya ganin mutumin da yake profesa ne a islamic studies ko profesa ne a arabiya amma za ka same shi bai fahimci addinin ba ko miskala zarratin wani shedani a ƙasar nan da ya rubuta littafi ya sanya wa littafin duba da kanki ko ka san cewa ana danganta shi zuwa ga malami ne na addini a cikin wata jami'a daga cikin jami'o'in ƙasar amma kaga tsubbu ne ya rubuta shi da Hausa ya sanya wa littafin duba da kanki ko ba sai kin je gidan wanda zai duba miki ba to kaga kuwa tun da dai har wannan irin karatun da irin wannan wayewar ba ta addini bace to babu mamaki dan an samu mutumin da za a ce injiniya ne ko medical doctor ne ko professor ne ko lecturer ne ko academician ne amma kuma kaga yana zuwa wurin yan tsubbu ana bashi laya ana bashi rubutu ana cewa je wanka ya je yayyafa wannan aure kaza ya binne wannan aure kaza shi yasa da wannan ne muke ƙara kira zuwa ga al'ummar musulmi wannan tsari na karantar da boko zalla to hadari ne lallai ne a sirka addinin musuluncin ana karantarwa wajibi ne a cikin karatun bokon da ake yi kuma wannan sirkawa ba muna nufin sirkawa daga nursery primary da secondary ba muna nufin sirkawa a cikin dukkanin fage na ainihin ilimi gaba daya a tabbatar da cewa in dai musulmi ne to duk abin da zai karanta to akwai addinin musulunci a ciki sannan mutane su daina gaggawa don galibi abin da yanzu yake faruwa shine da zaran an sa yaro a primary ya tafi secondary to shikenan ya rabu da karatun addini Allah Allah ake a cewa dan shi yana jami'a dan shi yanzu kaza yake dan shi yanzu kaza yake wannan kuskure ne ku ba da muhimmancin sanin addini game da ƴaƴanku da zuriyarku Allah madaukakin sarki zai amintar da ku daga duk abin da kuke tsoro Allah ya taimaka malam yace hayhat ko ɗaya duniya ba za ta taɓa zama babu wawaye da ruɗaɗɗu daga falallu ba malam yace fa ma dama haula fi hadha wujud to in dai har akwai irin waɗannan a wannan duniya wato in dai akwai wawaye da ruɗaɗɗu daga falallu a wannan duniya to kanat ma'ishatu ulaika alaihim to rayuwar irin waɗannan yan tsubbu kuwa to akan waɗannan wawaye take in dai akwai irin waɗannan ruɗaɗɗu a duniya to rayuwar waɗannan 'yan bori da 'yan duba da matsafa a kansu take malin ya ce fama ba ya idil mar na'am ma za ya idil mar'a min makhazi kafirin min al-ashqiya al-muhtarifin bi hadhihi al-hirfa al-abalisa menene iblis yake ainihin alƙawari ta hanyar waɗannan mutane waɗanda suke wulaƙantattu kuma ƙasƙantattu matsiyata a cikin wannan sana'a tasu menene iblis ke wa mutum alƙawari ta hanyar su Allah ya sa ka fahimci jumla abinda malai yake cewa yanzu kai da kake da imani wani alƙawari ne iblis yake maka ta hanyar waɗannan ƙasƙantattun mutane waɗanda suka lalace a cikin harkar sana'ar su wa kam kanu sababan fi hatki a'radin malai ce su da dama waɗannan irin mutane yan tsubbu da yan duba sun zama sababi ba so ɗaya ba ba so biyu ba a wurare da dama wajen cin mutunci wa firaqi azwajin da kuma rabuwar aure wa kam irtakabil fawahish alfasha ta zina guda nawa suka ainihin aikata fi muhaddaratin game da mata waɗanda suke cikakku zatu khidrin to muhaddar muhaddara ita ce budurwa wadda ta cika ta batse har an ware mata ɗaki na kanta ita ce balarabe yake cewa zatu khidrin ko baibatu khidrin wato wadda aka bata ɗakinta na kanta to za ganta ta gama NCE ta gama diploma ta gama degree bata samu mijin aure ba sai kaga ta tafi wurin irin waɗannan ya atina ilaihi sai kaga irin waɗannan cikakkun mata suna zuwa wurin waɗannan ƴan tsubbu da ƴan gore wa yulqina ilaihim alqiyada sai su ainihin mika musu kansu gaba daya takhallusan mimma alamma bihinna wai saboda suna neman su kubuta daga abin da ke musu ciwo ta gama makaranta bata samu aure ba ta gama service har tana da aikin yi ta zama assistant director ko ta zama director bata samu ainihin aure ba sai ta je sai ta bada kanta ga wani dan tsubbu sai yadda ya sarrafa ta wa ya'taqiduna shifa kuma sai ka ga suna kudurce waraka awin najah ko kuma samun nasara fil amali indahum game da wani buri da suke da shi a wurin waɗannan yan tsubbu an fahimta sai ka ji ta zo ta ce ta zo neman promotion ne ai ta zo neman wane ne tana so ainihin a shawo mata kan shi babban mutum ne a office din ita kuma tana kasan shi to ita yanzu abin da take so yanzu ba mu'amala ta aiki ba kuma so take dawo ci gaba da neman ta domin idan tana neman yana neman ta duk shekara za ta samu kujera hajji idan promotion ya zo dole za ta samu in an zo tsayawa takara dole zai tsai da ita to don haka sai ka ga ire-iren waɗannan mata ta je ta kai kanta a gaban boka ko ɗan tsubbu sai ka ga saboda tana so a wulakanta kishiyarta ko a yi wa 'ya'yan kishiyarta asiri ta je ta gabatar da kanta a wurin wani boka ko ɗan duba ko ɗan tsubbu Allah maraukakin sarki kiyaye mun zo ane wata baiwa Allah ruqya irin wannan shedani ya halarto bayan ya nuna taurin kai Allah madaukakin sarki mana maganin shi sai dawo yana furuci da irin abubuwan da aka sa shi yayi shine kishiya ce ta je wurin dan tsubbu domin yawa ƴaƴan kishiya asiri ita nata ƴaƴan sun lalace to kuma tana son wannan ma ƴaƴanta su lalace to amma ba ta da abin da za ta bashi sai dai zina da ita wannan ya faru a cikin garin Gire da ke ƙasar Adamawa a jihar adamawa din kuma sarki ya tabbata ga Allah bayan an yi wannan abu da fiye da wajen shekara biyar jama'a Allah ya zaunar da ni a wannan gari kuma Allah ya zaunar da ni a wannan anguwar sai da na binciki mutumin kuma na zauna da shi har na shaida mishi haka har ne mishi alƙawarin na je na sa kasar din ya ji ya yi mamakin wannan abu domin ga aljanin da yake aiki da shi ya je ya tona mishi asiri ga shi har ɗauka a kasat zina yake da mata aure saboda ba ta da abin da za ta bashi ya nakasa ƴaƴan kishiyarta jama'a ku ji irin wannan sharri to kun ga irin wannan jama'a yana ne yana faruwa a kusan ko ina yanzu shi yasa mata kuna jin mu ku ji tsoron Allah musulmi kuna jin mu ku ji tsoron Allah idan kana da bukata babu laifi ka je wurin malami da zai karanta maka alqur'ani ba a hana wannan ba babu laifi malami ya zauna ya maka addu'a Allah ya biya maka bukata amma duk lokacin da kaji ya fara cewa za a sai raguna kaza za a sai farin saki kaza a je a kawo kwalaban turare kaza ko kuma kawo sunan wance din ko kuma wani ba na sunan shi da sunan uwar shi to ka tabbatar da cewa matsafi ne dan tsubbu ne arni ne ka rabu da shi qala علامة جمال الدين القاسم يتجب لتشوى وقد حكى الثقات أن دجال سكن ظاهر البلد بلدا yace hakika wasu amintattun mutane sun ba da labarin wani shedanin mutum da ke zaune a tsakiyar wani gari annahu kana yaktubu lil mar'a ala batniha shi idan mace ta zo wurin shi domin neman magani sai ce to wannan magani za a yi mata amma za ta bude cikin da zai mata rubutu wa yaqulu laha kuma sai ce da ita la yu'assiru illa huna matukar ba a nan cikin ta aka rubutu ba har zuwa cibiyarta da kasan cibiyarta to wannan magani ba zai yi ba wa kana kullama kataba to duk sanda ya rubuta wani abu yalhasu su zauna a waje su zauna a waje zauna a waje zauna a waje wa kana kullama kataba yalhasu sun kasance duk sanda ainihin wato ya kasance duk sanda ya rubutu to sai share rubutun a ciki yake yin rubutun idan ya rubuta rubuta sai share ka annahu ghalat kamar wawa kuskure li yasta'nisa alkitaba wai dan ya sake rubutawa jama'a kuna fahimta in ya rubuta ya rubuta sai ce ab sai share sai sake ɗauko rubutun daga cikin ta har ya tawo kasan cibiyarta qabbahu Allah Allah nuna na mishi wa qala akhar wani kuma yace marra limra'atin wani shedanin dan tsubbi shi ko wani lokaci ce wata mata yi hadhihi tamima la tuktabu illa bima ayn wannan laya ba a rubuta ta sai da ruwan mani guda biyu ma'i rajulin wa ma'in ba'a maniyin namiji da maniyin mace hatta farraha bi khida'ihi haka yi ta yaudararta har ya tursasa ta ila an sallamatu nafsaha har sai da ta sallama mishi kanta wa awhamaha kuma ya rudar da ita annahu ya'khudhu ma'aha wa ma'a ma'aha wa ma'ahu alaihi la'anatullah ya rudar da ita cewa wai ai wannan jima'i da yake da ita to yana kokarin ainihin wato ya ɗibi ruwan jikinta ne da nashi ruwan ya hada dan ya rubuta mata wannan layar alaihi la'anatullah Allah ya tsine mishi albarka fanan ya ila wajihin sai aka kai shi zuwa ga wani babban mutum mai daraja fi qurbin min mahallihi kusa da inda yake fa zahaba ilaihi sai shi wannan ainihin wato babban mutum ya tafi gare shi wajala da huye mishi bulala ma la yu'ad bulala mai yawa wadda ba za ta kirgu ba wa faradahu min mahallihi sannan ya kore shi daga ainihin inda yake mala yace da an ka takashshufahunna amamahu wannan fa kabar tsiraici da ainihin suke bayyanawa a gaban waɗannan mutanen ba idan za a taho wurin dan tsubbu ko wurin boka jama'a ka je ka ga matan yadda suke ainihin takkarewa da gayu da turare mai ƙarfi da gwalagwalai da ainihin tufafi mai tsada ka je ka samu irin barkekiyar motar da za su hau malam yace to shine da anka takashufa hunna amamahu wannan ka bar maganar tsiraici da suke yayewa ma wato yadda suke buɗe jikinsu a gabansu wal ishratil la'ina da kuma ainihin sakin jiki la'anannen sakin jiki su saki jikinsu a ainihin gaban waɗannan bokaye wata kassur kaga suna karare jikinsu suna gwalangwaso a gaban waɗannan bokaye wata hannus suna nuna matantakarsu mimma huwa munkar wanda duk waɗannan abubuwa munanan abubuwa ne bi ijma'il milal wan nihal da ijma'in dukkanin aqidoji da dukkanin ƙungiyoyi na'am malam yace eh gaskiya yujadu minhum man zahiruhul kamal daga cikin su akwai wanda ake samu yana da cikakken mutunci za ga shi boka ne ko dan tsubbu amma zaka ga cewa eh yana da kammala yana da mutunci sai malam ya cike da salon magana cewa walakin man hama haulal hima sai dai kuma duk wanda yake kiwo yake zagayawa gefen danni sai malam ya dige dige ayyusha ko ayyaqa fihi akwai yiwa zai iya afkawa ainihin a cike shi wa haddathani ahadu salihihim malam jamaluddin al-qasim ya ce wani mutumin kirki fa daga cikin su sai ya alama motsin rai guda biyu bai da da kirkin ba wai irin wanda za a gani ai wannan nagari ne daga cikin su ya bani labari annahu birraghab anhu yu'ti ko yu'ta liyurqiya duk da cewa ana zuwa wurin shi ne fa yayi rukuwa ya karanta wa mata alqur'ani ko addu'a amma fa shi mutumin kirki ne وأنه كلما كل وأنه ما كلمته امرأة إلا وأنفى باب الصند متباتي مغانا دشي سوى زبد مزي مالن يتي فتأمل ka lura da kyau wa hadha salihuhum wannan mutumin kirkin su ne waliyin cikin su kenan fa kaifa bi ghairihi ina kuma ga wanda ba mutumin kirkin su ba jama'a kuna fahimtar maganganun nan walahum ajaib fi iqtirahil khuyut haka ta taɓa faruwa jama'a a nan cikin zaria da dadewa kusan shekara sha bakwai da ta wuce abin da ya faru kenan sai da na sa wasu matasa su je su ɗauko min wannan ɗan tsibbo kuma sai da suka ɗauko shi har falo na sai da aka kawo min shi a muciya kuma ya furuci da abubuwan da aljanin ya faɗi a kan shi bayan da matar ta watsake ta yi furuci da cewa gaskiya ne ta je neman magani ne a wurin shi maganin haihuwa daga haka shi kenan kawai sai ya tsafe ta duk sanda yake son ya zina da ita akwai ɗaya biyun abubuwa da zai hada kawai shi kenan sai dai ta taho ba sai ya aika mata ba ba ba ma a lokacin ba GSM kawai sai ta taho ya riga ya sallada mata wani aljani ya rike remote control din aljanin a wurin shi wannan duk wanda ya san harkar masu tsafi ya san akwai irin wannan dan haka akwai abubuwan da ya hada ya hada ya hada aljannin da ke tare da ita kawai sai kado ta sai ta taso tsawon shekaru yana ta lalata da ita jama'ar musulmi ku lura da kyau ku da kuke cewa kuna yin ruqya ta sunna kar ku manta waɗannan da muke wa'azi a kansu a yau su ma da haka suka fara amma sakaci ne ya kai su zuwa ga wannan abu da yawa daga cikin su ba za a rasa waɗanda sun fara ne da tsarkin zuciya ba da nufin cewa suna so su taimaka ne da nufin cewa karatun alkur'ani za su amma yanayi zai kai to al'amari ya yi al'amari akwai wani wanda yake ahalus sunna ne a irin yadda kuke cewa ahalus sunna don ku duk wanda ya ajaje mu yanke wando ahlus sunna ne a wurin ku duk wanda ya shiga kungiyar ku ahlus sunna ne a wurin ku kullum ina ganin shi a nan masallacin Fuad Lababidi a Wuse Zone 2 kullum ga gan shi sai ga ya dan koma gefe guda da ya kwalba habata sauda ina ta wani shi ne ke ga wani aboki an ce wannan waya taɓa ne ko yace ai malami ne mai ruga ne ce kada Allah zai ga mana rukuwa ne ce ƙaryar banza kawai yan bid'a a ce malamin ahlus sunna ne yace eh har nan su ne malamin ahlus sunna sai sai ga wata mace ta zo yana da dan daki a cikin makarantar sai su shiga kafin wani lokaci ran nan shikenan an idar da sallah ta azhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai wallahi dazu yan sanda sun zo sun ci mutuncin mutane a wurin nan sun zo sun kama malamin nan yawo wa kanwa wani minista ciki sai nace ba nan nake gaya muku magana ba kuna cewa malamin ahli sunna haka malamin ahli sunna yake to haka hatta waɗannan masu hukuwa matasa su ma za ka ga cewa kamar yadda karatu zai zo bayyana nan gaba kaɗan za ga cewa sun kullo da wasu abubuwa na ruɗanwa don dai wai su nuna cewa suna da wata spiritual power wai suna da wata ƙwarewa suna da wata iyawa suna da wata karama da mu'ujiza suna da wani abu wanda yake shi abin ba a sarari yake ba wallahi duk wannan ƙarya ce rukuya halal ce rukuya sunna ce rukuya shari'a ce amma abin da ake cewa tana da ka'idoji shi yasa yau za mu tsaya mu kawo daga cikin waɗannan ka'idoji waɗanda muna fatan kuma ka koma ka saurari kasusuwan mu na karatun sarmul battar a inda muka tsaya muka tattauna waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala malam yace walahum ajaib fi iqtirahil khuyut suna da abubuwan ban mamaki a wajen kai bukatu game da irin zaren da za a kawo sai su ce a kawo zare wanda aka saƙa shi da auduga wadda aka yi ta a gari kaza ko kuma a kawo zare wanda an tabbatar cewa audugar ku ji audugar da aka saƙa zaren to an noma ta ne a wata gona wadda take da shuri yanzu kai ina baka iya samu wannan zaren a ce zaren da za a yi aiki da shi audugar zaren ya zama an noma ta a gonar da take tana da shuri an fahimta wal harir da irin nau'in alhariri da za su ce a kawo shine kilishi wato irin nau'in silk da za su ce a kawo wal auiya da kwano ko bokiti ko buta ko tukunya kaga an ce a kawo sabuwa wadda ba taba aiki da ita ba ko kuma a ce a je a samo tukunya wadda tunda ake dafa ruwa da ita ba a taba rufe ta ba ko kun fahimta jama'a suna da abubuwan ban mamaki akan haka wal hibar ko a ce a sawo tawada tawada wadda ainihin za a yi aikin da yake sai a ce ana so a samo tawada wadda ainihin karanta daga wuri kaza aka samo shi ko kuma zigen shi daga wuri kaza aka samo shi wal itiyanu bil usfur da kuma irin cewa ga irin tsabba da za a kawo aw sursur ko kuma ainihin mashin lera tsuntsaye kanana sai a ce ga irin tsuntsun da za a kawo a ce a kawo tsabda ko a kawo ainihin sursur shine mashin lera ko kuma alhuda-huda wa wadu'ihi wa wadu'ihi hayyan a kuma ce ana so a saka shi da ran shi fi kuzai ko fi kuzayza a cikin tandu mashin lera a ce ana so a saka ta a cikin ainihin tandu tandu na tozali fa ala hajmihi duk da ainihin girman wannan tsuntsu wala hamihi da kuma irin yadda za a sa naman wa sabbiha alaihi da kuma irin yadda za a toshe wannan tandin dan abu biyu dan ka rude ko dai a ce ana so ka samo tandu da mashin lora wanda za a sa to kai yanzu dan girman Allah yaushe tsuntsu mashin lora irin wannan da take shiga zaurika da magaruba kana ganin suna wasa suna kaiwa da komowa ba irin su nan akan Ka'aba ita ce mashin lora sannan sai tsabda ɗan waɗannan ƴan tsuntsaye ƴan gujir-gujir wanda ba gan suna tsalle haka to ko kuma alhuda-huda tsuntsun da bahaushe yake cewa wadda inda ya sauka kan bishiya sai ya sauke qur'ani amma ƙarya ba bahaushe yake ina fata an bani to waɗannan sai ce a samu irin wannan tsuntsun kuma wai za a saka shi a cikin tambu da ran shi kuma a rufe ko kuma a ce a'a a yanka shi amma ga irin yadda za a cusa nama a kawo wata ka'ida ta cusa naman daban to duk ire-iren waɗannan abubuwan malam yake cewa wa kadhalikal kitaba haka nan rubutu sai ka ji sun ce za a yi miki rubutu ne hajiya ala asfalil qabr a kasan kafarki da ka sai ka ga nadediyar hajiya nadediyar hajiya ta zauna ta haka shege yana nan yana kallon cikin siket dinta ina son ku gane katuwa hajiya sai ga ta haka shi kuma yana nan yana kallo haka kami mun rayu da yan bid'a amma mun san su wallahi kamata kun gane fa ana nan ana rubutu ba rubutu yake kallo ba ita tana nan ta lumshe ido ta bude mishi yana ta kallon can ciki amma yana ta zame a kafarta kai waɗannan shedanu ne jama'a wallahi jama'a muna ce muna faɗin waɗannan abubuwan ne mun san suna yi mun gansu ne ba ɗaya ba ba biyu ba mun rayu a rayuwar lokacin da waɗannan abubuwan bayyana su suke yanzu ne suke yin su a boye so kar ta san kar ne tsakanin mu da su Allah madaukakin sarki ya taimaka wa ghairi zalika da waɗansu abubuwa daban au bidam ko kuma ainihin wato da jini a ce hajiya eh ana so za a yi rubutu ne da jini ina fata an gane saboda haka sai a ce za ta samu jini kaza ko kuma za a samu jini gashi nan dai makamancin haka wa ghairi zalika da ma waɗansu abubuwa daban waɗanda ba wannan ba mana yace wa aqallu ahwali hadhihi al-hirfa abdani'a mafi karancin halin irin wannan sana'a ta kaskanci an yadkhulu al-kadhib ƙarya ita ce mafi karancin laifin da ke cikin wannan to ka dubi ƙarya ka dubi girmanta ko to amma a cikin harkar tsubbo ita ce laifi mafi karanci wal khida da kuma yaudaran mutane ragaman an kulli ihtiyatin duk da cewa wani yana da taka tsantsan wata warwa'in da kuma yana da tsantseni abin da ake cewa a cikin wannan karatu shine hatta waɗanda zaka gani suna da taka tsantsan sai suna da tsantseni ko to mafi karancin laifin da suke a cikin wannan harka ko ya zama ba sa yin tsubbu din amma suna yin ƙarya ba sa yin tsubbu din amma suna damfaran mutane mafi karancin laifin kenan to dan girman Allah dukkanin zunubin da aka ce mafi karancin laifi ko barnar da ke cikin shi ita ce ƙarya da yaudara tare da cewa wai me yin wannan ƙarya da yaudara yana da awar shi fa yana taka tsantsan alaysa yaqulu lil marqi ako alaysa yaqulu lil marqi ba shine zaka je yana cewa wanda za a yi ruqya ba itini bi wa'in ka zo mini da ainihin ƙwarya liaktuba alaihi zan yi maka rubutu a kanta ko kuma zan yi maka rubutu in zuba maka a cikinta wa hatihi fi waqtin fulani amma ƙarya in zaka kawo ta faka kawo ta a daidai lokaci ka ba wa iyyaka an tata'akhkhar kaffa ka sake kai ka makara in ka makara to za a samu matsala tadlisan kaga wannan magana da yake faɗi magudi ce wa talbisan dan kuma ya rudar da wannan mutum an gane in cewar wai wannan lokaci da wannan nau'in ƙwaƙwariya da sauransu suna da wani tasiri walau an haula iraqin malam yace da a ce irin waɗannan masu rukuwa din ma na ƙarya darasu ilman nujum ba a ce sun yi karatu ne game da ilimin taurari wa mutala'atihi da kuma irin yadda ake gano wa matali'iha da kuma irin yadda mahudar taurari suke makana yuqal ba sai a ce haula yuriduna an yanhaju manhajal falasifa suna son su bi tafarkin masu falsafa ne wato da sai a ce tsafin nasu ko tsibbin ma suna yi da ilimi ne almunajjimi ne waɗanda suke da aiki da taurari an gane don haka fahimta kilul kalamu ma'ahum ila ba'su tanjib sai a tashi daga kiransu yan damfara sai a koma ana kiransu waɗanda ainihin wato suke aiki da taurari kenan wa atiqadul maqala da kuma kudurce cewa tauraruwa kaza an ta bullo lokaci kaza to kaza zai faru kun san za ku ji suna faɗin haka idan kana kallon sama in ka kalli tauraruwar ka to zaka mutu idan kana kirgawa in ka kirgo kaza to zaka yi talauci da a ce ta irin wannan ilimin ne ma ba sai a ce to yanzu waɗannan ba a ɗan damfara suke ba ma'ana yanzu waɗannan masu tsubbu ne ta hanyar ilimin taurari fahina izin yuqal to da wannan lokaci sai a ce raja'u ila ilmin ashe ma suna da wani ilimi wanda suke komawa gare shi wa mashaw ma'a qawaidil fan kuma suna tafiya ne tare da ka'idojin fannin wannan ilimi wa amma haula yace amma su irin waɗannan da ake magana waɗannan na ƙarshe waɗanda su za a gansu da siffar salihai an fahimta jama'a za ka ga cewa su fa ba suna yi ne ta hanyar ainihin ilimi ba fala ilma wala amal zaka ga babu ilimi sannan babu kuma aiki da taurarin wala dina wala taqwa babu addini tare da su kuma babu tsoron Allah yaqulu ba'dhum mustajillan bi jawaz ar-ruqya bi annahu alayhi as-salam aqarra aba sa'id al-khudri ala ruqya min ko ruqyati man ludiga bi aqrabin wanda daga cikin su da yake ba da halaccin irin wannan ruqya sai ya kafa hujja da cewa ai Abu Sa'id al-Khudri sahabi ya ruqya ya wa wani ruqya wanda kunama ta harba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wa aqarra jama'atuhu kuma manzon Allah ya tabbatar da abokan tafiya ainihin wa aqarrahu jama'atuhu haka na kuma wa aqarrahu wa jama'atuhu ku dan saurara wa aqarrahu wa jama'atuhu haka kuma cewa ainihin wato jama'a shi sun ainihin yadda da shi akan abin da ya shi Abu Sa'id din ala akhadhi shiyah akan waɗannan tumaki da ya karba shi muqabalatiha sakamakon wannan ruqyar wato abin da malam yanzu zai fara magana dangane da kuɗi da suke karbi in aka taba su sai ce a yo ai Abu Sa'id ya ruqya kuma Annabi ya tabbatar da shi kuma abokan tafiyar shi ma sun kyale shi akan wannan ruqya da ya kuma da kan waɗannan tumaki da ya karba fa awwalan malam na farko da yace sai a ce yuqalu lahu sai a ce zahaba kaseerun min al-ulama ka sani da cewa ya kai da kake hujja da wannan magana mafi yawancin malamai sun tafi ila anna zalika khususiyatun li abi sa'id wa jama'ati wannan abin ya keɓanci abu sa'id al-khudri ne da shi da jama'a shi su kadai ne annabi ya halatta wa haka li halati mutarru ilaiha saboda wani hali ne da suka tursasu zuwa gare shi shine ne sun je gari ne a sauke su aka ce ba za a sauke su ba suka koma bayan gari suka zauna ba su da abinci ba su da masauki sai kunama ko miciji sai suka harbi sarkin garin sai su mutanen garin suka duk jike-jike da duk abin da ba su yi wa sarki amma sarki bai wasu kewa sai su mutanen garin suka yanke shawarar bari mu je wurin bakin can da muka ainihin hana su abinci da masauki suka ce jama'a sarkin garin mu ne ga abin da ya same shi ko akwai wanda yake da magani sai Abu Sa'id ya ce wallahi ina da magani amma kar ku manta kun hana mu abinci da masauki dan haka ni ma ba zan yi ba sai mun ji nawa za ku biya mu kaga ashe wannan mas'alar ta Abu Sa'id in ka dube ta haka sai ka ce waqi'a ainiya ce wato wani abu ne wanda ya faru da wani yanayi ba abu ne wanda yake a buɗe ba dan haka sai malam yake cewa lihalatu mutarru ilaiha wani hali ne da suka tursasu zuwa gare shi wal asru asrun nubuwa kuma karka manta zamanin annabta ne abin duk da mutum ne aka tabbatar da shi a lokacin daidai ne wa hiya qadiyatu ayn mas'ala ce wadda ta faru ta musamman lam yusma bi nadhiriha fi ahdihi alayhi salam ba a ji irin ta ta faru ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam min ghairi abi sa'id ba a ji wani ya faru gare shi ba in ba abu sa'id din ba وكان الشفاء بالرؤيا بها معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة لأصحابه حتى وركي ودى وانا سوكي يسبو درق ودى أبو سعيد يي كسني دتيوا معجزة تاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وانا كرامة تفارق صحبان النبي don haka jama'a kun ji a ƙarƙashin wannan maganar kenan ba za ka yi hujja da hadisin Abu Sa'id akan kai ruwa ka karɓi kuɗi ba domin abin ya faru a zamanin annabi ne bai faru a ainihin wani zamani ba kuma annabi ya tabbatar da Abu Sa'id bai tabbatar da kai ba kuma bayan Abu Sa'id ma ba a samu annabi ya tabbatar da wani ba kaji amsa ta farko da aka bayar ta iya yiwa ka ce baka gamsu da wannan amsar ba sai malam ya ce wa saniyan ga amsa ta biyu law tanazzalna da za mu sassauta wa qulna mu ce innaha laysat bi khususiyya wannan abin bai shafi Abu Sa'id ba shi kadai fa idza kana ru'aku fa idza kana ar-raqiy yaqtasiru 'ala al-Fatiha la yata'addaha wa ya'khudhu ujratan fi muqabalatiha fala ba'as ba za mu sassauto mu ce to min yadda mu ma ba khususiyya ba ce bata shafi Abu Sa'id ba in ya zama mai roƙuwa yana takaituwa ga karanta Fatiha ne kadai baya tsallake ta ya tsara da wata sura kuma yana karɓar ladan da ake bashi sakamakon wannan ruqya dan haka babu laifi wa in kana yazidu alaiha min indiyatihi idan kuma ya zama shi da kanshi yana ƙarawa da wasu sururi ko wasu ayoyi to anan sai a ce ainihin wato liyaqina bainal qadiyya domin ya ainihin wato ƙarawa mas'alar tsawo an gane bil bahalala da ainihin rudar da mutane da karatu kun san mutane jahilai wani idan ya zo wurinka in ya ji to ai fatiha ce kake karanta sai ce ya fatiha ne ma na iya in ya ji ayatul kursi kake karantawa to shi kenan sai ka je sai ka ɗibo wasu ayoyi a cikin alkur'ani ko ma ka zo kana karanta qur'ani din da reverse ko kuma ka je kana karanta wata addu'a amma ka ne mata murya murya irin ta alkur'ani ko kuma ka zo kana rudar da shi baka yin karatun a bayyana dan ma a ji abin da dan kada a ji abin da kake faɗi duk waɗannan abubuwan shine abin da malam yake nufi li yuqima bainal qadiyya domin ya ƙara mas'alan wato kwarjini da cika ido a ce ai wani abu yake in yi haka an fahimta ko kuma aje na cikin yana cikin sai aje wani kot kamar zakara haka sai to in yi wani sai wani kot duk shagantaka ce jama'a duk suna yin ta har waɗannan matasan masu yin wannan rukun na zamani da kuke jin sa a tashoshin FM duk suna irin waɗannan shagantakun don haka ku kiyaye shi yasa asalin matsalar ruqya malaman musulunci ba sa karantar da ita sai a cikin babin tauhidi da aqida saboda mas'ala ce da take buƙatar tarbiyya da tsoron Allah da imani ba kawai mas'ala ce da za a zo a waro ta kawai shikenan a zo a karantar da mutum ba a zo a buɗe mas'ala kawai shikenan yanzu mas'alar ta zama kamfani ake kafa mata zaka zo zaka ji duk malam zai magana akai malam yake cewa in ya zama yana to sai a ce in fatiha kaɗai yake karanta kamar da abu sa'idin yake to babu laifi ga abin da yake karbe in ko yana ƙara wasu abubuwa to kuma wannan sai a ce ainihin wato bai halatta ba domin yana yin haka ne don ya ƙara wa ainihin matsalar wato ainihin kwarjini wal khaz'abalat da kuma ainihin wato rudani don haka fa'ata ko fa'anna yahillu أكل أموال الناس بالباطل والخداع والتلبيس to ta ina ne za a halatta mishi cin dukiyar mutane da barna da yaudara da kuma ainihin rudi ta ina za a halatta mishi cin dukiyar mutane in ya zama da haka ne jama'a kun fahimci wannan da kyau kamar wancan din da na faɗi galibin abin da suke kenan suna nan Abuja za ku gan su matasa ne ya ce sabon mota yana yawo daga wannan gida zuwa wannan gida yana bi yana wa hajiyoyi da ƴaƴan manyan mutane ne musu rukuya to amma sai kaga duk abin da ya shafi alfarma ba a kiyayewa sai zai zaunar da yarinya san baloliyar budurwa tana jami'a ko tana sakandare sai ta sawo wani dan danyar dangal haka sai kaga sai a ce to shikenan za ta malam ku shiga ɗakin nan da Allah ne baban ta ya tafi wurin aiki yana dawa ni kuma zan tafi ce fane ne ni da house girl shi kuma shikenan sai kaga ya ba kuma kwarkwadan ta yana ta karatu wallahi alazim wannan haramun ne a kiyaye kuma ku ji tsoron Allah kuma baka da hujjar cewa wai ai tunda ba su fahimci addini ba wai ba za ka ainihin gaya musu dokoki ba wata babbar 'yan siyasa mun taɓa haɗuwa da wata a Abuja in fa a wancan lokaci yar majalisa ce ta dokokin tarayya tace ta taba zuwa gidana aka hana ta ta shigo cewa ai bata sayo hijabi ba ai ta zo babu muharrami ai kaza to yanzu a ce ganin likita sai dan abin nan nace kwarai da gaske nace hasa likitan da kike gani bokan turai ba za ki je ganin shi wanda ana magana addinin musulunci ne sai da muharrami to balle za ki zo ne za a zaunar da ke wa miki karatun alqur'ani mace nawa ce aka zaunar da ita aka fara karatun alkur'ani ta tuntsire shedanu suna bayyana tsiraicinta wani irin wali ne kai har da za ka iya cewa ka zauna daga kai sai mace a ɗaki tana bayyana tsiraicinta ta aljanu sun buge ta tana ta harjaji kana ganin tudun nonanta da ko ina yana juyawa ina ayoyin ma za su kawo a lokacin nan ka riga ka yi wusuli ina fata an gane to ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a to gashi nan dai malam yake cewa ainihin ara'aita kaifa asbaha ba'dhum kai baka ga yadda wasu daga cikin su suka waye gari suka zama yashtaritu fi ruqya ma yashtaritu al muhamin zaka ga suna kafa sharuɗa kai baka ga yadda suka waye gari suna kafa sharuɗan abin da za a ba su irin yadda lauyoyi suke yi ba wukala da'awa da kuma ainihin waɗanda ake wakiltawa wato da solicitors waye zaka wakilta ya je ya tsaya maka a wurin shari'a sai ce zaka bashi kaza in ka dauki lauya akan matsala ba yarjejeniya kuke ba to haka yau masu rukuwa ainihin suke فقد يذهب بعض المغفلين إذا إلى بعض المشتهرين sai kaga ainihin wani daga cikin gafalallu ya tafi zuwa ga wani wanda ya shahara da ruqya wa yarjuhu an yadhhaba li ruqyati maridihi yana neman shi da ya je wa dan shi ko mara lafiyar shi ruqya fa yaqulu sai kaji ya ce la azhab illa bi arba lairat ba zan tafi ba sai an bani naira hudu wannan yana magana lairat kudi ne irin nasu na can yawo kusan daidai da sunan naira tamu ne to ana maganar shekara 100 ne da ta gabata an fahimta ma'ana ba zan tafi ba sai an bani naira dubu arba'in ai maka da hausar zamani an fahimta jama'a au aksar salafan ko kuma fiye da haka salafan wai sai an bashi kafin alkalami shine ma'anar salafan din sai an bashi a matsayin kafin alkalami wasu ba su san kafin alkalami ba to advance wato a fara ba da shigar ciniki ba wai kudin kenan ba kawo dubu arba'in in ya warke kuma baka ciko dubu hamsin shine kafin alkalami eh duk daga wannan aikin tsibin ne aka samu hatta kalmar kafin alkalami din kana so eh a kafa a kafa alkalami aiki yayi kyau to fara kawo wani abu shine ake cewa kafin alkalami summa idza shafi'a sannan idan ya warke fa alayya mislu ha zaka kara mini kudi irin waɗannan eh faluwa misluha zaka ba ni ainihin irin waɗannan kuɗi an gane fa yazhal sai ga ainihin wato mutum ya rude wa yakhlut fi shurut ya ringa ainihin wato rinka likita ainihin wato yana cuccuda sharuɗan wa liqtirahad da bukatun shi wada'il awraq da kuma ainihin takaddu da zai rinka sanyawa wa tabkhirihi da kuma biha da kuma irin yadda zai rinka hayaki da waɗannan takaddu وإذا لم يجد أهل المريض نجاحا idan waɗannan da ke da mara lafiya mara lafiyar su da yake da su nasara ba wasu aluhu suka tambaye shi yaya aka yi gashi duk abin da kace muni kuɗin da kace a bawar bakin bunsuru mun kawo mun kawo dan kukuyo mun kawo ƴaƴan kuraye